ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وبعد في هذا الصباح المبارك أقدم إليكم تحية إسلامية وهي تحية أهل الجنة وهي قولنا دائما وابدا وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ها نحن في هذا الصباح المبارك نتشرف بقدوم الاستاذه الشيخه امنه عبد الله علي ليري هي قد وطأت قدميها إلى هذه البقعة المباركة المسمى بدعاء الهج محلية ليري ولاية كادونا نيجيريا فهي جاءت لتقديم محاضرة بعنوان إن صح بعنوان الزواج الصالح هدف كل مؤمن الزواج الصالح هدف كل تقي فهو عنوان حساسة عنوان يحتاجه كل عاقل وهو عنوان لا شك أنه يعالج كثيرا من مش... مشاكلنا الاجتماعية فنسأله سبحانه وتعالى أن يكون معها بالتوفيق والنصرة والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه muna yi mamala ma barka da zuwa wannan ƙasa mai albarka garin ɗan alhajin gabar ƙaramar kuma layar Najeriya. Malama marufa ce, wal marufa la yu'arraf. ‘Yar gida ce, she's now one of us, so da ka ba buƙatar introduction. Malama nan gidanta ne, saboda haka ga malama a gabanku iyaye na mata, ta taso takanas ta samu naka ko ta lere zuwa dan alhaji dan gabatar da muhadara mai taken nagartaccen aure shine burin duk wani mutumi da gari nagartaccen aure shine burin duk wani mutumin kirki haka ne to Allah ta'ala muke roko kuma nayi imani wannan tafi din zai warware mana matsaloli da yawa da muke fama da su a society lallai malama ta yi farin hange wajen zaɓo wannan maudu'in ta ban dama cewar na ba ta topic in na san kiran Allah da in shiru ma na bar malama za ta zaɓo fiye da abin da ni zan iya zaɓuwa sai in ce to duk abin da ta ga tun da ita tana harkan kuma fasal bihi khabira ko mata ce kuma ta san matsalolin da ke damun mata sai ce to duk tafiyin da kiga ya miki malama um ala sa'i war rahab malama ta zaba wannan tafi din muna ƙara mika godiyar mu wajen malama inda take nuna mana kauna da kuma take nuna mana soyayya dan Allah duk duk side da tana da touch schedules amma dai malama ana ce mata kaza zaka ga ta da komi ta zo saboda na farko girman Allah din subhanahu wataala na biyu kuma saboda kallon yan wantaka na musulunci na biyu kuma saboda mutunta mutanen garin alhaji sai dai abin da na saba faɗa ba zan fasa ba kun san akwai faɗa ba na gani na kyale wato gaskiyar magana I'm highly disappointed ba ji daɗi ba ni na san waye malama wallahi idan ta ce za ta zo karfe kaza wallahi ba ta wucewa ita ba irin wani kaku ɗauka irinmu ne mun saba wa shirgi a duniya wallahi in ta ce lokaci kaza ne ba ta ba ta wucewa ta zana before nine ina ta da fara nine an ta faɗa kuma da fara tara tara tara tara mun saba da yaudaran juna ko da sunan wai african type gaskiya ba kyauta ba to Allah ta miki roko ya sa wannan shine karshe in kuma ba haka ba ni kaga ina da dan mutunci ne wajen ta bazan je in ga zubarwa ba sai dina ga tuta a ba zai ba Allah miki roko ya sa mu dace Allah ya ma malama muwafaka ya datar da ita da abin da yake shine daidai da Allah ina so ku ba da kyakkyawan wato natsuwa da sauraron abin da ta faɗa wallahi wata dama ce da Allah subhanahu wataala ya baku la'alla irin wannan daman za ta muku yan samu nan gaba kuma ki gode mu Allah kina dakin Allah ne dakin da yafi kowane daki mutunci a bayan ƙasa daki ne da Allah yake yayi alƙawarin saukar da rahaman Allah subhanahu wataala yayin da ake gato a ciki saboda haka mu natsu da Allah mu bada attention mu fahimci abin da malama take so ta isar mana da kuma fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu amfanin ya ba mu dama amfani da abin da malama za ta amfanar da mu kamar yadda aka saba babu tambaya duk mai tambaya ta rubuta in ma ba ki rubuta ba ki samu wata ta rubuta miki in kuma ma dai rubutun ba zai ba an fim da karshe tambayoyi suke zuwa insha Allah Allah muke da ku ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الزواج سكنا للمتزوجين وجعله اطمئنانا للمقبلين وسبيلا هلالا للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على خير الأزواج لأهله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiyar lahadi a gari da nake so nake darajawa garin ɗan alhaji gani a gabanku matan ɗan alhaji da fatan an yi sallah lafiya, Allah Ubangiji ya sa min yi karɓaɓɓun ibadu, Allah ya sa dukan addu'o'inmu Allah ya amsa, Allah ya sa mun dace cikin bayan da ya ‘yanta. Mun ji maudu'inmu na yau ko gurin malaminmu, kamar yadda muka sani yawanci idan har ko in ce lalle kowane mutum namiji ne shi ko mace ce. mafarkinsa ko mafarkinta a rayuwa shine a ce ta yi dace ko ya yi dacen aure da samun nasarar yinsa ta yadda zai ci moriyarsa misali a ce a rayuwarsa sannan rayuwar ta zamanto duniya da lahira so ita kuma wannan manufar tare da abin dukkan hanyoyi wato idan zai kasance dan kana buƙaci kana fatan ka ka samu ka ribaci ka dace da wannan al'amari to dole ne sai ka zam a ka zan kana bibiya kuma idan miji da matarsa suka bi karantarwar alkur'ani da bin sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sau da kafa tare da ɗaukar shiriyarsa daga gidan annabta cikin dukkan salon da annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya rayu da uwayenmu uwayenmu ne radiyallahu anhu to lalle mutane za su kai ga cimma wannan buri na samun nagartaccen aure ko nagartaccen zamantakewa na auratayya wato samun nasarar aure da moriyarsa Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko yace liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira a suratul ahzab aya ta 21 wato hakika kuna da abin koyi mai kyau wato cikin lamuran manzo rahama sallallahu alaihi wa sallam saboda haka manzo rahama sallallahu alaihi wa sallam idan har zaka yi bibiye dukkan ɗabi'unsa duka al'amuransa insha Allah zaka rabauta a rayuwanka a kun ga ayar ta wajabta ta wajabta mana koyi ne na wato mu yi koyi da farin jakada wato manzo rahmat sallallahu alaihi wasallam kuma dole ne mu ringa koyi da shi wato mu bi shi sab da kafa ta maganganunsa ɗabi'unsa mu'amalat ɗinsa a waje da sauran al'umma da mu'amalat ɗinsa a cikin gidansa da ɗakunan matayensa idan har muna so mu rabauta mu samu kuma nagartaccen aure kamar yadda muke muke fata ko kuma muka sanya ma muhabbaran mu maudu'in saboda haka kamar yadda muka muka sani Allah subhanahu wata'ala ya halicci dukkan komai da ka duba za ka ga ya halicci jinsi ne jinsi guda biyu ko da su bishiyoyin nan da muke da su akwai mace da namiji idan dabbobi ka duba za ka ga akwai mace da namiji to haka ma bil adama haka mu ma wato namiji da mace haka ya halice annabi Adam alaihi salatu wassalam da nana nana Hawwa'u ko ba haka bane ya kulla aure a tsakanin su domin ya samu domin shi annabi annabi Adam ya samu natsuwa shi yasa ya hada auren shi da nana Hawwa'u a kun ga ai ayan waje ala bainakum waddata wa rahma ya sanya natsuwa soyayya rahama da jin kai tsakanin ma'aurata Saboda haka daga manufofin aure akwai taimako, akwai taimako cikin ibadar, wato musamman ibadar runtse idanu. Aure wani abu ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya mana shi ya zamanto zai kare mu, zai kare idanuwanmu daga hange-hange da sha'awa-sha'awai. An fahimta ko? Sannan, yakan katange al'aura daga fada cikin zina da haramiya. Muka ce, ba zina ne kadai ake yi da al'aura ba, akwai munanan abubuwa haramtattu kamar maɗigo, shi ake kira lesbianism, akwai istimina wanda mata suna yi maza suna yi ki satisfying ki biya ma kanki bukata sai kuma masu yin ludu to duk wannan ai ba zina ce kadai ba to idan har Allah ya taimaka kai aure to Allah zai kange ka daga aikata wayannan abubuwan insha Allah Allah yana gina aure ne akan kyautata wa juna tsakanin ma'aurata da ƙoƙarin sauke hakokin juna kamar yadda ya halitta ya, ya watan ya halitta saki idan har an samu matsaloli aka samu tasgaro ana neman yadda za a yi an rasa yadda za a yi don kar ɗayan biyu ko shi ko ita su cutu sai Allah ya halasta saki duk da ba yana son sakin bane amma gudun kar a zauna cikin kuncin rayuwa ko halaka sai ya halasta a yi saki to haka kuma ya fara ya halasta mana yin aure kafin a gina nagartaccen aure dole ne a tanaji wasu tubala akwai tubalai masu zuwa haka misali na farko dole ne a gina alakar auratayya akan son Allah da yi masa da'a karki aure dan kin hagi wane ko shi manemin ittaki ko kuma ita yar ta hangi mota ko tsaleliyar dan shan gida to in har kika shiga ba don Allah kika shiga ba kin san kin sanya cewa ibada ce zan yi kake hangi wannan abu to insha Allah kika shiga da wannan kyakkyawan niyya in Allah da Allah zai dafa miki zaki samu salama da kuma wannan nagartan da nake nema sai abu na biyu shine wa ashiruhunna bil ma'ruf wato ku yi kyakkyawar zamantakewa da juna idan har ana son a samu ingantaccen aure auratayya ko zamantakewa dole ne wa zamto akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin mata da mijinta sannan abu na uku wala tafshir lahu sirran kikar ki kasance mai yada sirrinsa wani zama da muka yi da ku a cikin abubuwan da na faɗi yake abin da ke rusa aure this is one of it yana lalata auratayya ki zamanto mai kama sirrin mai gidanki wanda shi ma abin da ake bukata kenan kar dan ta masa kaza ko abu ya faru internally ya je na yadawa a dandali ko majalisa ko kuma yake je ki diba kina gawa abokanai kawaye ko kuma ma yan uwa to shi ma wani wani in baki kula ba wannan tubali ne na rusa gidanki gara ki samu akwai tubalin toka to wannan shine tubalin toka inda har zaki zama kina yada sirrin mai gidanki sannan a sai dauka da sauke nauye-nauye dukkanmu mace da namiji Allah subhanahu wata'ala ya ba wa kowa nashi haƙƙin ko ya ba wa kowa nashi responsibilities nauyin da ya kamata ya shouldering ya dauka kuma sannan ya soke shi sai abu na biyar mu zamto masu yi ma juna adalci idan akwai adalci tsakanin ma'aurata biyu to insha Allahu zai zamanto za a samu abin da ake nema na nagartar aure waɗannan su ne ginshiƙan da insha Allah idan har muka mai da hankali muka kula da su to in Allah da za a samu abin da ake nema sannan wannan al'amari na wargaza aure insha Allah ba zai yi ba ma fatan shi saboda shi aure ana gina shi ne al-ishraq wal ma'ruf wal mu'amalatu salihah al mabaniya ala al husn tabauli wa husn al dimmati wal wafa min al zawji wa zawjatihi wa min al zawja wa zawjaha sai sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yace yana daga cikin ayoyi wato ana gina soyayya dai wajen tausayi ya zama to akwai tausayi farantawa fahaba-haba you know um, begen juna sai sa Allah ce yana ɗaya daga cikin ayoyinsa ya sanya bai mana ma'aurata mata da miji ya kuma sanya mana soyayya da rahama ba don kumi ba aka ce litaskunu ilaiha ki zamanto gurin hutu ga mai gidanki ya zamanto ya samu natsuwa a tare da ke Saboda haka idan har domin samun nagartaccen aure dole ne a yi la'akari da waɗannan ƙa'idoji da zan kira yanzu, tunda muna magana muna fata ne mu samu aure nagartacce. Na farko, wato kafin a yi auren a tabbatar an gani ko kuma an tabbatu ko an gamsu da irin siffofin abin da za a aura. Misali ga namiji kar ya aure blindly kawai yana wani wuri a ce a an aura masa bai san wacce kala ce mecece zai aura ba wannan yana ɗaya daga cikin matsalan da ake samu in na faɗi siffofi ina nufin misali shin kyakkyawa ce gajera ce doguwa ce haka in ki za ta aure shi kawai a ya miki miji bata san yaya siffan shi ba dogo you know abin da nake nufi dai yana da kyau mace ta san wa za ta aura a idanunta ta kalle shi ta sani idan har bai mata ba aka yi auren akwai matsala inda ake samun matsaloli kenan bai kwanta mata ba iyaye su ce dole shi za ta aura ko kuma shi kawai a ce a je ka auri yar wance ko kuma za a kawo maka aure mata baka san daga ina take ba wannan shi ma wani abu ne da yake rusa tun daga lokacin zai zan ba wani ba wani sakewa da juna saboda bata mishi ba ba maki ya so kila gajera ce yan dumaduma a kawo mishi siririya baka ko kuma kila yana da bakan zai kara da fara ne a kara kawo mishi baka ko kuma a'a gajeren yake so a kawo mishi doguwa kun gane abin da nake nufi so wannan ko ita din kila ita a rayuwar tana son mai dan tumbi ne sai aka bata kikasashe dan dan tsamurarre za ta jibe mata ba to karshe bai kwanta mata arewa balle har ta iya mishi biyayya So wannan yana ɗaya daga cikin abu mai mahimmanci da ya kamata mu riƙa la'akari. A lura da kyan diri kila yake nema ko kuwa iliminta ko kuma tarbiyyanta. Ai akwai sifofi abubuwa guda hudu da manzon Hamsin Salim ya ce tunkahul mar'atu bi arba'in ko ana auren mace zaka iya auren mace akan abubuwa guda hudu ko limaliha don dukiyanta wali jamaliha don kyanta wali hasabiha don family background ɗinta iyayenta ko sai walidiniha sai yawwa kuma yace fa fasu bi zati dini ya kwadaita da maza su aure ne addini to kira shi dan duniya ne ba addini ya dame shi ba kyan fuskanta ne sai aka kawo mishi mai yawo shi ne jabi inda kuma nake kira ga ƴaƴayen mu da in mun aurar takaman kin kwankwadi sunna kin kwankwadi kin kin zama hafiza kin soke qur'ani to ba a ce kin je gidan miji shikenan kai kuma hijabi kun daura aure kun daura kun daura kina cikin toilet hijabi ɗaki biya biya da hijabi na gida ya shigo kin zo kin aje masa abinci da hijabi biya biya haba hajiya haba ustaza ai ba hijabin ya aura ba ko idan zaki fita ki bilke da hijabin ki amma kina gida zaki iya zama da ke sai pant ke da mai gidanki eh eh za ki iya zama da ke sai pant ke da mai gidanki na ce ke da mai gida ban ce a cikin al'umma ba amma idan za ki fita ki lullube jikinki dama kulli imra aurat illa wajhiha wa kaffaiha idan idan kin yi adon lalli ne to shine ya zaman na haramun ki bayyana adon lalli sai ki rufe da, da, da safa amma ba inda aka ce dole sai ki rufe fuska ki rufe hannaye sai dai idan bai zo farilla ba ba farali bane an fahimta sai in kina tunanin za ki fitinu ko akwai bazan da za su fitinu da akwai masu dattin zuciya An fahimta? So in kina gida baiwa Allah hijabin ki one side. Ki yawo kina mumurmuɓaɓar ki juya sar da ya juya ya ji ya samu natsuwa. Yana ɗaya daga cikin abin da mazalasun salmi ya ce menene? Ya ce ai sifa ne na mar'atu saliha. Idan nazara ilaiha sarratu mijin ke kalle ke farin ciki. A'a kawai biya biya bu kin kwashe tokan kicin kin zo biya biya kin aje mishi. tsamin hammata ma saboda iska bai shiga hammatin kina ta yawo da hijabi ki tsuguna ya jubbus hijabi ba na gida bane in kina gida ki shiga in ma skimpi in aka ce skimpi rabin jikinki duka a waje don mijinki amma a gida ne na jama'a da a a a a sai sa nake cewa ke da mijinki ke da mijinki in ke kai ɗaya ce idan ma kina gida kuna da yawa ki shiga ɗakin ki cire ki ce ni wallahi zufa nake ki dan yi madan dai dan ganki ki dan shiga ki dan dan yi fifita dan dai kawai ki dan jawo hankalin shi an fahimta ko akwai wacce ko wanka ta fita wanka wai wanka ma da hijabi ni yake ga me yace shafa mai sai ta fita ta kudin jine jiki wai shafa mai ba ta shafa a gaban shi ba eh to me aka yi kenan wanda idan ma za ki shafa mai akwai sirri akwai wani abu na ɗaukar hankalin mai gida sai ki ɗan kwaya tawul ɗin ki ɗan you know kinyan ko ina kina fidda shi kina shafa man yana nan gefe guda da Allah ɗan shafa ma a baya da Allah duk wannan salo ne na ƙara abin malam da kuma malam da kuma yana ji na ka kurumce ko yau malam kuma ya kurumce ya ce yau baya ji na so sai abu na biyu ki zamto ko ma'aurata biyu su zamanto masu nuna kulawa ga junansu nuna kulawa na misali da nuna damuwa musamman halin rashin lafiya idan bai da lafiya ki nuna kin fi shi damuwa tallabe shi rarrashe shi my dear sannu ko me za ka ci za ka kaman jariri shi namiji fa kaman jariri ka yake yake ya kamata a treating din shi kaman jariri ki dauki mijinki tamkar da jaririn da kike shi yanzu jariri kina kafa kafa da kin ja fara kuka menene ruwa ne nono za ka sha to haka ake saki ma miji to shi ma haka idan kina ciwo ya zamto kololuwan tausayawa maganinki kin yi amai ya zo in bai kwashe ba ya sa a kwashe ya tallabe ke baki magani to wannan is one of the abin nan abin nan da yake ƙara zaman lafiya da kuma nagartan aure abu na uku girmama juna yayin tattaunawa kuna hira zaman to akwai kalamai amma zaka ji ya musamman matasan mu yanzu ana hira da miji sai ki ji kamar ana yi da mai faskarin gida kawai ana mai magana sar kai ka sani wallahi oho wahalanka kuma magana ba laushi ko ƙarya nake yi to ba haka bane ya zama to akwai girmamawa yayin tattaunawa ke da shi ne ko ku a gaban abokanansa ko ku a gaban ƴan uwanki a ɗaki ko ina inda kina magana da mai gida ya zama to akwai lausasa akwai girmamawa an fahimta ko girmamawa ya zama to um, um, ya zan ce ne um, kada yake ki rika faɗin yasissiyar magana ta kamun aikin san makwancin shi kina kallon shi a tsirara shi yake sa wasu sakararrun yaran ai na san me to zai nuna min to ƙarya ne mijinki shine aljanninki mijinki shine wutanki abin da yasa ya zama wutanki idan kika bijire mishi ba kya mishi biyayya zai zama to wutanki so ki mai da mijinki aljanninki ki yadda cewa ya mallake ki ki biyayya sai ki shiga aljanna sai abu na uku so da abu na hudu nuna so da ƙauna da tarairaya ga dukkan ɓangare. Ana aure amma kuma sai ka ga kamar ma ana zaman bauta zai shigo a a turbine ba shi lokacin da zai hira da ita wai yawanci matan su suke ja kin zauna dususu da ke ba wanka ba gyaran jiki ba ki da kalamai mai daɗi ta ya zai zauna kuma ma ya iya sakin jiki har ma ya hira da ke muslimu muke kora mazajen mu su rika tafiya waje gara ya je ta ya sami me me me me ya kamala mashi ta hira ko ne awara ko kuma ya zanna a dandalin tukuban mai tsire a ta yi amma ai in zan kira zaki amsa kanki a iya mace ki iya hila ki tarare mijinki ki iya kalamai mai laufasa zuciya da ya shigo Allah sarkin farin ciki na ni na tana ta zufa ne dan Allah ne shigo dan Allah cire rigar nan haba kawai haka je da kake gumi ɗauki hand fan fifita shi ni na kaman wai dan Allah tun da nake ta neman ka ba dai ka ino duk wani abu da zaki da kuma me da da ta ce muku muryanki da mijinki ya zama to daban da muryanki a kasuwa ko a gidan biki ko a tsakar gida ki ki sparing ki aje murya special murya don mijinki ko waya sai ki ji hello to na ce ai ka san na ce ba tumatur ko ba haka bane kana sane wallahi na gaya maka ce wani ban gaya maka ba na tara wanki kwana nawa in za ka bada sabulu ni ka aiko min da shi ba nan ki lausasa murya mai daɗi yadda zai samu natsuwa an fahimta ko sai abu na gaba yin taka tsantsan wajen gudun ɓata wa juna rai da abin da kika san zai faranta mishi rai a karce a guje zaki kafin ya dawo ki rika tunanin yanzu me zan yi a ai ban gyara mishi daki ba wai bar ki maza ki gyara daki ki sa akwai turaruka daidai gwargwado akwai turaren labule da zaki sa turaren zanin gado ki shafa filan shi kai ya kwanta ya ji tsami yar agaji ta ce tsami kun bai da gaske ne da ya kwanta idan ko biyu ne kina mishi wannan yana yana zuwa ɗayan ɗakin tsamin yake ji zai ƙosa ya dawo ɗakin ki ko ba zai ƙosa ba iya kuɗin ki iya shagalin ki turaruka suna nan amma kullum nakan ce fa kar mu je muna siyo turaren irin kamar na kiranyen junnu mai zafin nan akwai lausasan turare mace ita yan laushi ce lallausa ce so ake ta rika amfani da turare mai laushi sai yasa nake maganan ana kaman gobe idi na ɗan yi wani short abin nan nasiha akan mata masu zuwa idi na ce haramun ne ga mace ta bulbula turare ta fita masallaci ba wa fita masallaci ba duk inda zaki je haramun dan ki apply ki sanya turaren da da an kin wuce an ji ki kwatankwace equivalent to adultery is equivalent to fornication zina tamkar da zina kika yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wannan laifin sa turare maza ki ji ya kwatanta shi da yin zina So na ina cewa mata kar ki zanna baki da turare amma ba cewa ne ki bulbula shi ki je waje ba. Kun ba cewa ne ki fita kina tsami ba a'a ki sanya an fi a hammatanki an fahimta ki sanya a nan kafin ki sanya kayan ki kenan ki sanya a nan bayan kunninki da dokin wuyanki da tsakiyar kirjinki. An gane sai nan da nan ya kika sa hijabinki wanda ya zo kusa da ke ne zai ji kanshi. To wani garji zai zo kusa da ke ne? amma sai a bulbula turare na maza mai zafi da kin wuce an san sai an waiga a ga wace ce wancan ba turaren da aka ce kisa ba kenan mace lallaufin turare yake fita amfani da shi kuma ma an zaki fitan kin sai yana za a ji shi kar ki sanya so nayi magana me ka magana ma turare da zai magana mine ne okay to ayi taka tsantsan wajen faranta wa juna rai ko ka guji abin da zai bata wa juna haka shi ma fa wannan yana yin shi ne vice versa duka both sides namiji ya dukkan abin da zai faranta miki rai na san ina sai mata awaren nan za ta ji daɗi barin sai mata yar awaren nan ko ta hamsin ce saboda iya ka me menene kurji oho abin da ke hannunka da shi kake da sandan da ke hannunka da shi kake duka ko yawa shi kuma da Allah hure ya mishi sai ma ya sai in zai zo ya sai miki bankarariya ta bakin titi an san ta antisimi kuturwan tasha so duk kuma abin da ya kawo miki ma Allah godiya ki yaba kuma a wurin hamsin din ne Allah sarki wallahi sai sa ni a duniya ma ni wa ya isa ma an kalle shi Allah ya bani mijin marainiya Allah ya saka maka da alkhairi buɗe auren kiki cinye kayan ki na ta hamsin din sai ki fari gurin ubangiji kuma ki fari a wurin shi saboda Allah subhanahu wataala ya ce la in shakartum la azidannakum duk wani idan har kuna ma Allah godiya to zai kara muku amma wala in shakartum fa ina azabi la shadid ya kawo kin aje min nan dan Allah a waranne na hamsin zai ishe ni gobe ba zai siyo ba wallahi wallahi ba zai siyo ba to amma kika yi kika yi ma da lafiya godiya kika ce Allah ya sa miki albarka ki juma kin koshi din kuma yana habba habba tun da kin yi godiyar nan next time zai ji sai siyo na saba'in. Yes, so mu da mu kula da wannan sai kuma abu na shida mu zamto masu kau da fuska daga kurakuran juna. Ba komi ne ne mijinki zai yi ki hantaro ba. Kai kuma ba komi ne ne matanka za ta yi ka fara cin mutuncinta. Ba abin ta kai maza yanzu sai su wulakanta mace a gaban kowaye. a gaban ‘ya'yanta, a gaban matan gida, a gaban kishiyoyi, ba ma abu mai takaici irin wannan. Da abin da namiji zai ma ‘ya mace, ka taka ta a cikin ɗaki, wala ta fito tana murmushi. Amma a tsakar gida, Allah ba zai barka ba, don Allah bai ce a wulaƙanta mutum ba balle amana da Allah ya baka, Allah ya danka maka, ya danka ta a gare ka a matsayin amana ba ta da uwa kai ne uwata kai ne ubanta ko suna raye bata san kowa ba kai din ne kuma a'a ba za ta samu farin ciki ba sai to zarci to Allah ba zai barka ba Allah dukkan mu za mu akwai madakata duk wani tsakanin ma'aurata biyu duk wanda ya zalunci wani will never go free wallahi Allah ya hisabi so kar kai takaman dan kai ne miji kana da you have the the abin a hannunka a'a ka zamto mai kyautata mata ke ma haka ki zamto mai biyayya da kyautatawa ba komi ne ne zaki zai yi kamun kaza ni shekaran jiya ma kaman kaza haka ranna ma kaman kaza a'a ki bari sai yayi ya ƙara ya ƙara ya ƙara sannan shi ma zaki magana ki shi da lallausan harshe kuma sai lokacin da kika fahimta yana cikin raha baban wane ni ko wallahi ina son maka magana rannan abin da ya faru abin da kaman ina na kasa samun sukuni don Allah don Annabi ina maka kaza ba irin haka ya kamata you know ki nuna mishi da lafiya ma zai fahimce ki a'a ma komi yayi mika min kaza. No, ba haka in dai har kina son ki samu nagartaccen aure dole sai mun zamto muna kawo da fuska daga laifuffuka ko kurakuran junanmu. Um, duk da Allah subhanahu wata'ala ya ce a rijal qawamuna 'ala nisa sai kuma ya daidaita mazaje da matansu akan wato ababin haƙoƙi. An fahimta? Su ne gaba da mu nauye-nauyen cin mu shan mu ai yana kansu sai sa aka ce qawamuna. dukkan nauye-nauyen na kansu kuma dole su ne manyanmu su ne shugabanninmu to amma kuma a babin haƙoƙi dukkanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf yace wal rijali alaihinna daraja yace a suratul baqara aya ta 228 kuma su mata suna da kwatankwacin abin da yake kansu na haƙoƙi an gane da kyautatawa lalle kuma su mazaje suna da wata daraja mai girma akan matayensu so kun ga duk da su suna saman mu sai kuma Allah ya dora musu yanzu zan karanto dukkan hakkin ki a matsa akan mai gidanki kuma ya zo a hadisin Abu Dawud ta wajen Muawiya al-Kushairi radiyallahu anhu yace ya Rasulullah ya tambayi wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ma haqa zauj ma haqa zaujati ahadina alai shin me ya haƙin matanmu ko ɗaya da ɗaya daga cikin mu ko me ya haƙin ɗaya ne matanmu na yawa sai sai manzo Allah yace an tad'imuha yace ka ciyar da ita idan ba'int idan ka ci idan ka ciye su wa taksuha idan ta sait yace kuma ka tufatar da ita idan ka tufatu kun san akwai matsaloli anan ko mazajen mu wannan hadisin sun aje shi a gefe ko sun aje shi a gefe tad'imha idan ta'inta shi ya je ya ta'imtu da lafiyayye a waje sai shaka kauran shayin shi da kwai guda hudu wani ma shidda ita ya batta dumamen tuwon ma babu. Wallahi maza su ji ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah manzo rahama sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan hakokin dole ne idan har baka sauke shi ba billahi alazim Allah sai ya kona ka sai dai in kuma ka ta yafe maka sai dai an sai dai ta ce ba yafiya ki yafe ni a yafe Allah yana son me yafiya ne Allah yana son me yafiya wata ce a ba yafiya a yafe da Allah ya bacci ya ka bacci da abin da da wahala ga ƴaƴa ta tashi da safa bata san me za ta bashi da safe ba amma kai ka zura takalmin ka ka je tukuban mai indomi ka sha kullun na wannan magana in dai na zuwa na zai magana na saboda abin da ke faruwa ne ƙauye da birni abin da ke faruwa ne so mu ji tsoron Allah mazaje wallahi Allah ba zai bar ku ba ku sani dan nan kana ganin kai ke da sai a kanta Allah yana nan a madakata zaka je zaka zaka zaka yi bayani sannan wata suha idan ta saita ya ce ka tufatar da ita yayin da kai ma ka tufatu to ya tufatu da shaddoji da a sallah sai ya yi kala wajen shidda ita ke kuma sai ya baki da roba roba guda ɗaya daga nan fa ba za ki ƙara samun zanin ba ne sai kin haihu idan kika haihu ma ina da labarai kala kala mace sai ta haihu a saurara na sa an taɓo inda yake muku ciwo ne bayan Allah. Allah ya lausasa muku ya ba ku haƙuri kun ji. Allah ya kawo mafita, Allah ya sa su ji su canza. Allah Ubangiji ya sa su gane. Sai a sannan to me ya roba roba? Ni fa musamman a cikin ƙauye sai ka gaggafa kuɗin ba ba kuɗin ba ne. Shi dai zai fita kamar minista. ya gitta zaka kaman kaman wani wani commissioner amma sai ka shiga gida ka tadda matansa abin tausayi shin kai biyayya da fadin manzon rahmat sallallahu kenan sun mai da mata kaman bayi so don Allah don annabi mu ji tsoro mu ji tsoron Allah Allah wallahi sai ya ta sai ya tambaye ka wala ta wala tadribul wajh yace kuma karka kuskura kamar fuskanta misali ta maka kuskure ko ta wani abu ta maka abin da ba daidai ba sai ka fusata abin da yake faruwa ina ina ina karban irin wayannan cases din namiji da kimace ya taka ce tada ta da bango eh akwai wuyarinyar da ina zanne a karce dardar na ganta daga ita kai ba dan kwali sai dan singlet Allah ya ta dogon wando ba takalmi a guje tayo gidana. Tana ina hajiya yara da suka biyun da ake suka ce mami gafa wanci. Kuma sannan musuluntar da ita yi abun bakin cikin kenan. Wallahi musuluntar da ita yi. Sorry a musulmanta ya ganta amma ita ba ba namiji ya sa ta musulunta ba. Nursery school take a kafancan yarinyar nan kuma yarinya yar fas babba ne da uwar da uban duka manya ne a kotu. Sai da aka yi rikici fa sosai ba sai da aka ɓoye ta a garin kafancin daga nan abin aka shiga kotu aka dinga abin aka kai ta nasarawa aka ɓoye ta gurin wata hajiya to da hajiyar muke ta waya daga lokacin da wannan kes ɗin ya tashi uwar ma ta saka mata aljanu kes ɗin mutanenmu maza ba su da daɗi na ce kai kai na ce Allah wadar da maza da irin ku na ce wallahi yarinya nan ba ba irin ku ya dace ku aure ta ba ita ba ta auren dan ba ta musulunta dan wani ba ta ce min tana tana makaranta kuma kuna sun kafancin tana kwance sai ta mafarki wai ga mata da hijabi sun zagaye ta sai ta yi Jesus sai ta farka cikin tsoro sai abokan da suka ce lafiya menene sai ta ce mafarki ta yi gashi kin ji gashi gashi shikenan Hausawa za su miki tsafi Hausawa ne suka dinga mata surutu kaza kaza ta yi kamar bata ji ba kullum sai abun yana ƙara shiganta sai ta zagaya ta ce masallaci sai ta zauna masallacin makarantar sai ta zauna ta ga yadda ake alwala ta dan zagaya tana tana kallon masu sallah a masallaci haka dai abin yana ƙara shiganta sai ta kawai ta je ta samu MSS president ta ce tana son ta yi magana da shi ya ce ya aka yi ta ce tana so ta musulunta shi abin shi ma ba tsoro saboda ya san iyayen nata ya ce me kika ce ta ce wallahi tana so ta musulunta wa kika samu wani saurayi kika samu ta ce ita ba ta saurayi ya aka yi ta ce ita wallahi kawai sai ta bashi labarin ga yadda ta fara abin nan to dai a taƙaice dai Allah ya nufa ta musulunta ina ga ta kusan shekara goma ma zan ce a musulunci to a halin yanzu in takaita muku wallahi ya, ya kasa rike ta wata rana ina hanyar Kaduna ko sirki ran tana kuka tace momi na tafi na ce aka tace ya sake ni shari'a ma dai sai da da mun tayi da hizba da yake da na dan shiga hizba haka za, za mu je ofishin yan hizba a nan saminaka a kira shi a zauna a bubbuga a tattauna abin da yake a ƙarshe aka kai kotu aka yi shari'a ramin kura a ramin kura ne ina ga kotu suka kashi auren kuya ne inda kawai ta kira tana kuka wallahi ji san da kina kira wayan yarinyan bai tafiya ni damuwa ta Allah ya sa ba abin ya ishe ta ba saboda ta yi aure wajen uku duka Hausawa wala duka ta ci wahala daga Katsina ne fa ta aure har ta haihu so dan sanda ta aura tunda ta aure shi ya ta samu ciki wallahi ya tafi kyale ta har ta haihu ta je garin iyayen ta haihu bai ƙara zuwa ba ta ya zo baya ga yar sai da ita rasu kawai sai ai kuma ta takarda dan Allah mazan mu fa mazan mu to wallahi ne dai har yanzu ina kiran wayan nan ba samun yarinyan nan yace to kila wallahu a'lam Allah ya sa ba ta eh labarin ta dogo ne sai ya dauke mana lokaci so don Allah maza mu ji tsoron Allah Allah zai tambaye mu wallahi zai tambaye ku na ina magana wala ta dribul waje akan dalilin da yasa na kawo magana ta kenan kaga an da ki mace an jijji mata ciwo sannan sai ya zauna ya dinga wallahi hajiya in na taba ta gashi dan mutanen gida duk an shaida fa amma zai rantsuwa kaman zai menene shi bai taba ta ba ba ba addini ai ba ilimi kuma a Facebook suka suka na ce ni da ban na ce to kawai ta ganshi a Facebook ko aka haɗu shikenan aka aka yi auren so dan Allah dan Allah maza wala tadribul wajh kar ka duki fuskan mace wala taqabbih kar ka muzanta ta jibe ta mummuna kaza mai banza ta karya idan ka ta maka abu ba da ba da muzantawa bane muzantawa ba zai sa ta canza ba fa nasiha da kalamai mai kyau shi zai sa kila ma wani abu ma kai ne ka batta ne ka zama kazami kila ka auro ta can diri shef din kwalba yarinya yar duma duma komai ya ji gaba da baya ta zo gidanka kila ka kwararrabar da ita ne ma da yawa hakan ne da yawa ya dauko ta gidan ubanta lafiyayya yarinya san kowa kin wanda ya rasa ya batta ba ci ba kuma duk wannan kyakkycewan da ya ganta nan ya sha shabule bata ci mai kyau ba balle gaban ya tasa balle baya ya bata da da da da da ya da da wasu irin toniyan kuka kuma sannan ya ce mata jibe ta mummuna kazama ba shi ajiye mata ba so don Allah yau dai kamar ina cece su ne ko kuma gaskiyan kenan reality din kenan abin da ke faruwa ne tunda kullun ni zan ta ce mata mata mata ku yi kaza ku musu kaza bayan su ma ba sa kyautatawa duk inda zo na yawanci mata nake gwangwatar kansu alhali maza abin da suke yi kare baya sunsunawa kuma wala tahjur illa fil bait duk wannan hakoki ne hakki ne da manzon Rasulullah yake gindayawa yace kuma idan na mace ta maka laifi to kar ka kaurace mata illa fil baiti ya zama to kauracewa a cikin gida duk wannan muna bi ne muna faɗin abubuwan da zai zamanto a samu nagartan aure ta maka laifi to kar ka ce na bar ni gidan na yi Kano kira aka ga mata ba sai ka ji faɗi ka ce to ni ba na yi Katsina ka barta da wahalar ta cikaniyan da za ta ci idan kuma ba tsarkin zuciya zuciya akwai tsatsa sai ta sai ka mai da ita mazinaciya da yawa haka ne abin da ke faruwa kenan to manzo sallallahu ya ce idan har ta maka ba daidai ba ya ce wala tahjur illa fil baiti kar ka kaurace mata sai dai a cikin gida a cikin gidan ya zai kasance aka ce a ma ɗaki. Kila kuna kwance don ka nuna mata ba ta daidai ba, tana bukata bukata sai ka biga hannunta, sai ka sauka ka kwanta a ƙasa. Idan ta biyo ƙasa, koma falo. Duk wannan kana panishin ɗinta ne ta gane ta yi laifi. In wata in ta mai hankali za ta ce me nan muka wani don Allah ka yi haƙuri. In ba ta da hankalin kila ko ba ta ba tambayan ba to za ta canza kila za ta sha jinin jikinta kaza da na mawani to bari in canza dalilin kenan da aka ce to kar ka kaurace ka hora ta ne a cikin gida kar ka bar gidan an fahimta ko so sai ce um menene a malaman musulunci sun yi nazarin nasoshi wato nasoshin shari'a kuma sannan suka yi bayanin hakokin da duka sashe duka ma'aurata din hakkin wannan sashen akan wannan sashen an gane ko Sheikh Hamad bin Muhammad Al-Ansari ya yi wannan dangane da haƙoƙin miji akan matarsa yana cewa amma ba zan abin larabcin saboda it will take our time zai dauke mu lokaci don abin da ina da faɗi so fasarar ne zan karanto muku shi wannan sheikh din ya ce hakin mace akan mijinta shine na farko ya kyautata zamantakewarsu da ita ya kuma shanye tare da jure duk wani a aibi ko kuma duk wani abin da ta yi masa ya zamanto yana jurewa kana namiji ka zamanto mai haƙuri haƙurin ka ya fi nata dama aka ce ko haƙurin ka ya fi nata dan kai ka ajiye ta kuma kai namiji ne kuma kana gaba da ita ko da tunda kamar auren na na Khadija da manzon Hamsu sallam tana sama da shi amma ai shine babba to ko da ka auri bazawalan da ta fi ka shekaru dole dai ba wai shekaru zai sa ka zama mai haƙuri ba dole a matsayin ka namiji dole kai ka fita haƙuri a wato idan ita ce ta yi maka kuma ai misali kai kamar ta nuna damuwanta to karka na yi in in ki isa ki kaza a'a ka rarrashe ta rarrashi ma na shagwaba in sun samu ne rungumo kayanka menene haba haba tawa to shikenan ya wuce in Allah ya ba za a sake ba shikenan to shikenan kin yace mun kai kai kai me yake ta durkusa wa wada ai ba gajiyawa bace ko to sai kaga an samu salama sai kaga sai ta ji zuciyarta kaf duniya ba kuma wanda take so kaman ka ranta ya baci ka rarrashe ta ka ba ta hakuri don Allah don annabi kai ko da baka kawo mata komai ta ci ba wallahi za ta ji ta samu nutsuwa ita mace mu masu rauni ne wallahi mace mai rauni ce ka bata da yunwa amma kana tarare ta kana nuna damuwa wallahi ba za ta kalli yunwan nan ba za ta dage ta nemo abin da ma za ta tace baka kaci amma sai a tara mai ka gajiya an tara ma wace gajiya ba ciyarwan ba kulawan kuma sannan ba, ba magana mai daɗi to ta yaya za a yi a samu ingantaccen a samu nagartaccen aure sai sa auren duk yake zama to bunjin bunjin kawai ake ba wani akwai wanda na je yana cewa ni wallahi da auren haka da na san haka wani yake wallahi da ban yi ba yana ga wani abokin shi a waya to wa sani matsalan ko daga gare shi ne ko daga gare ta amma ƙarya ne mutum ya bude baki ya ce wai ba aure ba daɗi ku kuka mai da shi mare daɗi wallahi abu ne mai rahama a cikin aure idan ka ji ana cewa aure bai daɗi ba to a tambayi dukansu an samu matsala ko ita ko shi dukansu ma in aka samu ɗaya yana abin da ya dace to za a samu daidaituwa to kowa ya kowa an yi aunin riga sai a za a samu nagartaccen aure so ya zamto akwai rarrashi da lausasawa wato ya zamanto yana mata afuwa akan kurakuranta saboda na farko duk shekaru ya mace fa ita dama tana da tana da wauta tana da rauni ko tsohuwa ce in ta maka wani abu sai ka ji kamar za ka yi menene to haka a matsayinka namiji sai ka me aka ce ai khuliqna min min dal'in ko an halice ta ne an halice mu ne daga lan tasaki malaka ala tariqatin ba za ta taba mike maka ba sanbal ko in kai kokarin mike ta fa to kun san haka kini da wannan ka dage kana kokarin sai ka canza tan bayan ba to sai da kashe kashe ka karyar shine saki shine karyar da ake magana bayan maganan kenan lan tasaki ba ta taba miƙiya ba fa to ba sai ka bi kai hakuri da ita tun da gashi nan a nasi an riga an faɗi ka zamanto mai hakuri mai lausasa mai rarrashin ta ka zamanto mijin marainiya ne a gare ta sannan haƙƙi na gaba a gare ka shine ka ilmantar da ita abinda ta jahilta na hukunce-hukuncen azumi da haila sallah alwala da makamantansu kuma in aka ce ilimi ana nufin ba ma iyaka na addini ba in aka ce ilimin da zai amfane ka har ilimin zamani ya shigo ciki yayan uwa ilimin zamani ya shigo ciki a matsayinka na mai gida don ka samu natsuwa da nagartan aure ka sanya matarka don karatun mace da mijinta baya dorewa musamman karatun boko misali ko na islamiyya ko wallahi bai zai dore ba da an fara is either a bage da hira ne ko kuma a fara fada dala ta shi bani wuri aikin banza ya kada takalmin sai tafi yawa so ilmomin nan biyu hakin ka ne ka sanya matar kan kana son ka samu nagartan aure yayi dan ai hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun bala Allah subhanahu wataala ya ce shin za su zama daidai da wanda ya sani da wanda bai sani ba wanda ya hada wacce ta hada ilimin nan biyu haka cewa mai gida in ya hada ilimin nan biyu wallahi zaki ga kulawa da iyalin shi daban ne da wanda ya jahilci ɗayan biyu ilimin nan fa kar ki tsaya guda ɗaya in kina son ki samu da daɗin rayuwa kake centralizing ilimin guda ɗaya ƴaƴan uwana mata mu dage da neman ilimin nan guda biyu an gane ko idan lokaci yayi kamar na makara kila tsufa ya zo to ƴaƴan mu don Allah mu sanya su islamiyu mu tsaya sosai su yi karatu sannan ke ma ake ku sanya su a boko ba don komai ba rayuwar nan kun ga muna Najeriya ne kai ko ina ma boko hanya ne na cin abinci. An fahimta ko? Duk dukiyanka in kasuwanci zaki idan akwai raunin ilimi za a ta ci da ke ne. Mazajen za su gaya muku. Idan duk kuɗin mai kuɗi, idan har ya jahilci boko, wallahi tallahi za a ta ci da shi. Lissafi bai san yadda zai yi ba. Turanci abu za a rubuto shi kila ko ta waya ne a turance bai sani ba zai iya karantawa ba. shikenan wanda zaka dora ka ce zo karanta min ko zo ka min lissafin da sauran sai abin da ka gani kai kun yi da cewa boko yana da muhimmanci eh so ba inda aka ce boko haramun ne wannan kalma na boko haram ko ba shi mu ba shi a wurin mu so a dage wajen neman ilimi guda biyu sai a samu nagartaccen aure take for instance yaron ki ya je makarantar sai ya dawo da assignment ya dawo da aikin gida ya kawo gida dan Allah biki karatun ba ta ya za ya ki ki tashi kin ga kaga mai gida ashe kenan wannan ilimin da aka sa ta zai kawo nagarta aure da kafin ka dawo kana kila ma kai baka karatun ba amma ka dawo ka sa ta tayi ka aure ta bata yi ba sata ta tana zuwa gwamnati da ta zo ta dawo gida sai kaga hasken al'amarin ko aka tsaya akan tana mishi tana ma ƴaƴanka assignment tana musu lesson wallahi ka ci riba kuma yanda za ta tarrere ka ina ga muku ilimin ba ya taba zama da wacce take da shi da wanda ba ta da shi gyaran ɗakin ta da gyaran jikinta da kula da mai gidan zai zama da bambanci da wacce ta yi bakon da ba ta yi ba ko ƙarya nayi a kila ne na yi ba haka bane so ilimin nan guda biyu su ma yana suna da mahimmanci suna ƙara nagartan aure an fahimta ko sannan ya zamto dole ya ciyar da ita da halal in ji Sheikh Hamad bin Muhammad ya ce ka ciyar da ita da halal kar ka zalunce ta akan wani abu ko duk wani hakkinta ya ce kuma wajibi ne a kar ka sanya wani abu a jikinka ko ka ci wanda zai cutar da ita kun gane abin da ake nufi kaman ka ci albasa mai wari ko ka ci wani abu dai da in ta zo kusa da kai za ta ji warin ko ba wannan ba dai ko ka sa turaren da ba za ta ji daɗin kusantanka ba na mu'amalat ko ka yi dai wani abin da zai cutar da ita to kar ka yi kuma kar ka hana ta ziyartar iyayenta kar ka hana ta ziyartar danginta dan ana yin irin wannan kar ka hana ta mu'amala da ƴan uwanta duk cikin haƙƙinta ne da yake kanka idan ta buƙaci hakan ba ta dama in ma kana ji za ka yi ta ne ka yi ta ka je ka ɗauko ta don akwai wanda suke da wannan kulle ne ko kafkaf za a ce? Hatta masallaci idan mace ta ce za ta je masallaci kamar na juma'a, bata sai dai kai tsoron fitina ke da ba za ta yi shigan da ya kamata ba. Masallacin juma'a, masallacin idi, tahajjud misali, to an yadda ka batta ta je ta yi amma fa ta shiga ne wanda ba za ta fitinu ba ba ne ne? da a cikin haƙoƙin da shi Sheikh Ahmad bin Muhammad din ya faɗi kenan. Amma bana ce muku a fita masallaci ba no, amma a ciki ne ko da Allah zai sa kamar idi ki ce za ki je to ya bar ki yana cikin haƙƙinsa nauyin da ya rataya ya bar ki din amma ki fita yanda yawwa na mutunci. yana daga hakokin mace mijinta ya ringa yi mata ado ba kullum ta ce "Ai, ki ku- ki kaza murguda nan ka kaɗa mishi nan kullum ta faɗi alhali shi yana zaune hammata na wari baki namiji sai ya sati biyu bai yi brush ba au ba haka ba ne eh to ki gaya min yadda za a samu nagartan aure don Allah ita mun ce ta ta ta ta ta tsafta ta gyara jikinta kai ka zo boost mai gida ya cire gajeren gwando ki ji har yana yana matsaki ko kina mai sa mai aikin kwabashu ne kullun sau ciki yake sawa idan sai ki rasa daddawa aka aje miki a ɗaki ne mine ne suna gangaya ai suna mukan tattauna akan ce malama to kun ce kaza to ni miji na kaza kaza kaza ta ina za a samu daga ta aure za ka so shi zai bukace ta mu'amalar aure ta ji daɗi da shi ba za ta samu daga ta aure a nan gurin ba. In tana kafa kafa tana kula da jikinta. Kai ka zama to dunhama ka zama kazamin ƙarshen kwalta. Ba wanka kuma da za ta ce mashi ga ruwa ga ruwa zo ka kaki mai da ni yaro ruwan wankan ne sakin wani takura mun ba zan yi ba. In kin ji sa'a ne ya ce to kai mai ina zuwa in yadda ba ki gashi ba sai magariba. ku ga ne za a samu nagartan aure don Allah don annabi ba za ta taba sha'awan shi bane wallahi in ya zo mu'amala aure sai ta ji kamar yana mata fyaɗe ne ko ba haka bane ba nagartan aure a gurin um, sannan duk wannan da nake faɗi idan mutum yana son ya samu ƙarin bayani zai iya duba littafin muktasarul huququl muktasarul hukuk shafi na ɗari biyu da ishirin don ka samu faɗaɗan bayanan hakinka a kan matarka da hakin matarka a kanka ka nemi wannan littafin ko ki nema za ki samu ƙarin bayani kenan a dunkule dai miji dole ne ya tsayi wajen ciyar da matarsa da 'ya'yansa da abin da yake wato duk na wani tufatarwan kar ka bar matanka ɗaki na zuba ka bar sai ka ce ɗakin awaki yana cikin hakki a abin da ake gindayawa na hukuk na aure akwai akwai mazauni ko malbisun mat'imun mat'imun malbisun mubin ko a'a me ma sak maskunin yawa masauki ko akwai mimin guda hudu maskanun malbisun mat'imun mubin kun ga ɗazin mu bi na maganar haƙƙi na kwanciya. Da yawa in ana neman nagartan aure inda ake sa matsala kenan mazaje suna ta ciwo. Suna ta ciwo. Ba su da lafiya. Amin ta ce Allah ya ba su lafiya. Babban damuwan kenan. A kashi ɗari, a kashi ɗari ina ganin barin ce muku ba sai sa masu sai da maganin karere suka yawo ba duniya da karere ko suna samu su cika aljihunsu ne su sa ma takalmin su iska su gaba bawan Allah baka da lafiya ka nemi magani kuma a haka sai kiga wahayawa yana kokarin ya ƙara aure ana ta samun wannan matsalar kai a gida ta gidan baka bata wannan baka soke mata wannan haifin ba akwai aranta kila a shekarunta wallahi ina ko kwanan da naje na je sun an gayyace ni unguwar mata wata makaranta wallahi abu abun tausayi muna nasu suka ce malama da Allah bari mu ganci mu dan shiga ko kan ko kan kenan ga suna da buƙatuwan suna da buƙatuwan amma kuma ba labari mazajen ba lafiya to kun ga na za a samu nagartan aure ba nagartan aure haushi za ta rika ji idan ba Allah ya sa tsarkakakkiya ba ce zuciyarta akwai imani za a samu matsala ko ba za a samu ba kuma sannan ga duka ga tsinka jaka ba ciyarwa ba kyakkyawan tufafa kuma nan gurin ma babu kulawa idan ta je ta tambaye wani namijin a wannan zamanin ba na Allah da yawa zai ce in ya son kaza mu haɗu guri kaza an samu matsala ko ba a samu ba To inda ana neman ana son a samu nagartan aure wannan shi na babban matsala ce Ke kuma dan nakan ce musu kuma na banda sun ce idan kuna shan kayan mata to ko lati zaman da nayi a darul Qur'an akwai tambayin da aka mun tambayi ina ga abin nan muhabban da nayi na goman karshe ne aka yi min tambaya malama ni ina da sha'awa tace tana da gungun sha'awa amma mijinta baya iya komai to akwai irin suke min ta WhatsApp ta private to ki ga mai da za a samu nagartan aure a wurin so maza muna kira kafi na sanin kanka don Allah don Annabi a nemi magunguna idan da ba haka kake ba kai ma ka san ciwo ne to sai ka nemi magani idan kuma halittan ka ce to ni dai ina ba mata ina ba mu shawara shan magani mai ƙara ni'ima ba taki bace kin san waye mai gidanki to kake sha wani abu da zai rika tada miki da hankali sai ki ta azkar ki ta istighfari ki ta addu'a Allah ubangiji ya kawo mafita da yin azumin litinin da alhamis wannan ina kira ga ma'aurata wannan shine babban jigo da ke sa aure ya nagarta dan aure idan ba shi kun zan ce ma aure shine shigan wani abu cikin wani abu in ji malamai da auren da lahiya ko ko ni wallau so kuke ku mai da gurin kasuwan dan lahaji ko ha um wannan abin da sa nake nake taka wuri saboda aure yana taɓaɓɓallewa yana lalacewa a sanadiyan wannan babban matsalar so don Allah don annabi gare ki ke ki nisanci abin da zai tada miki sha'awa ki zamanto mai yawan askar ki zamanto saboda a wannan halin idan har bai tsaya ba idan ba zina ba masu madugo ba suna nan kowane infection da yawa yan madugo su suka dinga ƙara haddasa ta na yi kamar na yi lacca na anan ya tsuna ɗauke da ƙwayoyin cuta to da da yatsun suke biyan mu kansu bukata ta je tana ta riga ta sami cutar kiristana kin yi fitsari gidan suna ta je ta fitsari ta tashi kira kin je kiristana kin yi kin fikin kin je kin yada ma kishiyoyi da mai gida shine abin ya zaman to rampant ya mana yawa to da yawa maza ba sa biya biyan bukata ma matansu ne wasu kuma musifa ce tasu na kansu kawai ba don haka ba amma da yawa za ki ji ina da ina da abin nan ɗalibai masu koka min hakan wata za ta ji akwai wallahi wacce take gaya ba ɗan nan jihar bace ita idan ma ya yi shi kuma ba zai iya mata komai ba ta ce wallahi tana gani zai yi ba zai yi abin da ya kamata ba ta kawai sai bayan sun abin nan kawai sai sai ta kokarin ya ta abin nan da gaban shi sannan sai ya a gaban ta fa shi ma yake abin na damun shi ba zai iya mata biya mata ba to kuma shi gashi bai ta ce sai zai ta abin nan da kanshi ‘yar jihar Jigawa ce. To don Allah wannan yasa na dage a nan gurin saboda babban matsalar da ke lalata zamantakewan aure yake sa aure ba zai nagarta ba. Sai mu kula sosai sannan um, ga kai mai gida kana da damar ka ji daɗi da halal na halal da matarka a kowane lokaci a kowane yanayi idan bai ci karo da shari'a ba in dai bai zai zama to kila ta baya ba a matsayin ta ya mace mata duk sanda ya zo ba wani wai a ai dare ne a ni ina girki a ni gaskiya ma ni wallahi ka bari sai na gama wallahi ba ce ba ko kina kan raƙumi ne abinda kawai sauke in tuya kike yi sauke sauke idan ba kina so ya je zina bane to wannan shi ma ɗaya daga cikin abin da ke sa aure baya nagarta girman kai da cijewa irin namu ya shigo da sha'awar shi da bukatuwarsa ni wallahi sai ka kai wallahi ka cika fitina sai ka bari sai na gama wa gaya miki wa gaya miki aji abin da kike yi wallahi ce mishi ma to bari dan dan watsa ruwa ga wanki warin hammatan rarrafe shi dan Allah dan zaka iya to bani minti biyu zaka daure to dan yi haƙuri ko barin dan dan warware dan wanke nan din ba ni minti biyu amma ba wai a'a ni wallahi sai ka bari na ai na dora abu ka bari dai sai na sauke ko ni ban san fitina ne wallahi a shi da abinci ko ba ku kuke yi ba To ba wani lokaci ba dare ba rana. To. Ki kasance a matsayinka na mi- miji ka kasance tare da matarka cikin daɗin rai da da zamantakewa mai kyau ka kyautata abotan Yes. Eh na fahimta. Mm. Is okay. Ina ka na kai. Ganye noyi baya iya. Mm. Eh. No.